بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم alhamis takwas ga watan jumada sani hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da ɗaya ga watan sha biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin muktasar khalil faslun shi ne yartaji uman yankihu wa in bika eh وإن, وإن بك إهرام وعدم إذن وعدم إذن سيد طالقا شين مفعولي نيرتجئ من ينكه كما شين فائلي من gane yake man yankihu wanda matsayin shi ya kai ya iya zuwa ya yi aure kaga shine balagagge mai hankali to irin wannan idan ya saki mace yartaji'u yana da daman dawo da sai ka ce ɗaliƙan ga can gaba shine mafulin yana da daman ya dawo da ɗaliƙan wacce ya saka ɗin wa'in duka ihramin ko da ɗaya daga cikinsu ko shi ɗin ko ita ɗin yana da harama da aikin haji ko umra wa adami izini sayyidin ko da idan shi bawa ne bai samu izinin mai gidan shi ba. Kaji kenan anan yana nuna mana cewa akwai bambanci tsakanin yin aure da komi. Idan aka ce mutum ya tashi zai yi aure, sai mu ce in yana harama da aikin haji ko umra, auren nan ba zai ba dole ya jira sai ya gama. Haka idan matar ta yi harama da aikin haji ko umra ba zai yi a ɗaura mata aure ba aure ba zai hau kanta ba sai ta gama haka alwalin ma in yayi harama da aikin haji ko umra to amma yanzu a nan ba sabon aure bane kome ne shi ko kome idan ka lura dama tun farko mun ce matar da mutum ya saka shi tare ja'i sai muka ce wahiya zaujatu ma damat fi iddati tana nan a matsayin matarsa matuƙar tana cikin iddan shi bata gama ba kawai jin daɗi ne ba zai ji da ita tun da bai dawo da ita ba amma sauran hukunce hukuncen auratayya gaba ɗaya yana nan tare da su saboda haka yanzu mutum ba zai yi sabon aure ba yana harama amma idan ya saki matan zai yi ya dawo da ita ko yana cikin harama da aikin haji haka ita ma ko tana harama da aikin haji yayi niyya ya ce ya dawo da matarsa shikenan ta dawo shine wa indika iramin mun gane wadan izini sayidin kuma yanzu misali bawa ne yake so yayi aure in ba da izinin mai gidan shi ba ai aure bai yi ba ba zai yi ba ko to amma idan ya yayi auren sai ya sake ta shika raja'i kafin ta gama idda sai ya ce ya dawo da ita ko da mai gidan shi bai izini ba ta dawo dama kan yayi auren sai ka yi izini amma baka kwanda sani in diyar yayi auren ko ya sake ta in yace zai komo da ita baka da daman hana shi mun gani shine wa adami izini sayyidin ai wa in wa in bika iramin wa adami izini sayyidin shi ma adabi ne akan wancan nan cewa koda ba a samu izinin mai gida ba ghaira ba'inin amma fa shikan idan ba ba'ini ba shika dama kala biyu ne akwai shika ba'ini akwai shika raja'i ko sun kasu biyu sannan shi kanshi ba'ini ya kasu biyu akwai ba'inun akbar akwai ba'inun asgar to kwata-kwata shikan da mutum zai saki mace a ce yana da daman ya yi raja'in ta dawo da ita sai idan wannan shikan ba ba'ini ba ne amma fa ku fahimta akwai bambanci tsakanin kome da mai da aure mutum ya saki matarsa sai ya tura ku sulhu ba na tura gidansu ba ce za a je a yi sulhu a dawo da ita ba yanzu in kan a gama idda ne wannan sunan shi kome kawai zai miyar da matarsa ne ba tare da sabon aure ba amma idan ta gama idda sai dai a ce mai da aure auren ya riga ya tsare yanzu za a yi sai an samu sabbin shaidu da sadaki da komai sannan a miyar da auren to wannan kome din shine mutum yake da daman yayi amma in matar gaira ba'ini ba shika ba'ini bane ba'ini kam yana faruwa ta hanyoyi wani lokaci ya sake ta bai mai da ita ba har iddan ta ya kare ta zama ba'ini ba shi da daman ya komo da ita sai da sabon aure wani lokaci da ya zo sakanta ɗin bai sake ta kyauta ba sai da ya karɓi wani abu a maimakon auren shi da ake cewa me kuɗin ƙiyayya shine kul'i ba ko fida muke cewa da kanuri to duk mutumin da ya zo shika sai da ya karɓi wani abu sannan ya sake ta to yanzu wannan abin yana karɓa wannan shikan ya zama ba'i ko yanzu nan kuka saba to ki biya mana yajiya ai abin na kuɗi ne tace nawa za a bayar kina da dubu ɗari biyu tace in an baka ɗari biyu yayi ka ce to bismillah mana a akwai ɗari biyun ta ɗauka ta hannunka tana danƙa ma an ka karɓa ko ka ce na sake ki ko baka faɗa ba kawai ka karɓa ta saku kuma wannan shikan shika ba'i ne ko zuwa minti uku kai na dama ta to yanzu ake wannan wallahi shedan ne kaza kaza me yanzu me kake nufi wallahi ina so sai mu ce to yanzu sai a zo a yi maganar sadaki dama yanzu ka san dola ta tashi saboda haka da muna karɓan sisi uku dubu ɗari da hamsin wancan muka karɓa yanzu sai dubu ɗari shida mu dole in kana so haka za ka biya saboda me saboda abin da ta karɓan nan ya mai da auren ka shika ba'i babu daman komai shi shine gaira ba'i ne ba kun'i ba ta gama idda ba kuma adadin shikan bai kai uku ba sannan fi iddati sahihin ku fahimci wancan wani za ka ji ce fi iddatin sahihin to ba haka bane wannan sahihin din ba ainihin na'ati ne na iddatin ba mudafi ake cewa ko yawwa mudafi ne akan iddatin fi iddati nikahin sahihin ne fi iddati sahihin a cikin idda na ingantaccen aure ba ingancin ba wai sifa ne na iddan ba a'a iddan wani iri take yi na ingantaccen aure ne amma idan ya zama dama auren a shekataccen aure ne ya aure ta ya yi kwanan auren amma daga baya aka ji bataccen aure ne sai aka ɓata yanzu bayan an ɓata auren kan ta gama idda sai ya zo ya ce ya dawo da ita sai mu ce ba zai yiwu ba ai dama auren ɓatacce ne dalilin da yasa aka ɓata dama shi duk auren da hukuma ta ɓata wannan auren ya zama ainihin ba'i ne saboda haka ba daman kome in ma akwai auren tsakanin su sai dai ya sake sabon aure shine fi iddati sahihin sannan kuma ka san idan mutum ya saki mace yana ɗaya daga cikin hanyoyin shikan ya zama ba'ini idan bai sadu da ita ba ya aure ta ba su sadu ba sai ya sake ta kaga babu idda a kanta إذا طلقتم النساء قبل أن تمسوهن كو فما لكم عليهن من عدة تعتدونها to yanzu sai ya zama da ya aure ta ɗin ya sadu da ita amma saduwan ba wanda ya halatta a shari'a ba tana cikin jinin haila ya sadu da ita ko ta yi harama da haji ko umra ya sadu da ita to wannan saduwan gairu mu'tabar saboda me saboda al-ma'dumu shar'an kal ma'dumu hisan wannan abin da yan ai shari'a ta hana yi saboda haka wannan saduwan ba zai sa in ya sake ta ya ce wai matarsa ce wanda za ta yi idda zai komenta ba za ta yi idda tun da sun sadu amma kuma wannan ainihin saduwan bai nuna raja'i ba yana sakanta ta zama ba'i sai idan halla waɗu uhu saduwan da ya da ita din wannan saduwa ne wanda ya halatta a shari'a sannan ya sake ta yake da daman ya yi komenta in ba ta gama idda ba sannan ta wace hanya zai biya komo da ita yake farko dai bi ƙaunin ma'aniyatin da faɗa tare da niyya lokacin da ya sake ta da ya zo yake so ya dawo da ita ya faɗa cewa na dawo da matata sannan kuma lokacin da yake faɗa ɗin ba tilasta shi aka yi ba da niyyan ya dawo da ita ne ya faɗa mata to an samu biyun nan sawa'un ƙaunin nan mutaman ne ko ƙauli sarihi ne in dai ya haɗu da niyya kawai ta dawo kuma maganar nan fa ba wai sai ita zai je jiyawa ba balle ma a ce sai ka shirya mutane an ja roƙi babanta a ce a kira shi a mai faɗa duk saboda wa yake ma ta fita a gidan dama ya Allah ya ce fattaqulla rabbakum la tukhrijuna min me min buyutihim ne yace kaji gidan na kama an mallaka mata gidanta ne karka fidda ita sannan ma ita aka fita aka aka komo kanta aka ce akul wala yakhrujuna ka ga umarni biyu kar ta fitar da ita ita ma kar ta fita saboda me saboda dama ba a son zuwa neman wani sulhu a wajen gidansu a wajen iyaye wajen me har ka ce ta faru tsakaninka da ita ka sake ta eh to ta zauna a gidan daga nan har ta gama idda lokacin da ka wuce ka zo Maryam eh shikenan mun dawo shikenan an wuce gun shikenan ta dawo matarka babu wani wanda zaka shirya ya je ma sulhu ya je ma miye balli a kura za a kura za ka me duk babu wannan yawwa shine yake bi qaulin ma'aniyati kawai ka kuma wannan kaulin ko ba ta gari yanzu misali ka sake ta tana idda sai kai tafiya inda kake ba network kuma kana so ka dada matarka sai ka kira Malam Ibrahim alkali ku sheda na dada mata ta wanke shikenan ta dawo ko ta sani ko bata sani ba ko an gaya mata ko ba a gaya mata ba tun da ga shaidu ka kafa akan ka da da ita shikenan ta komo matarka bi kaunin ma'ani yace to kauni din kala biyu ne akwai sarihi akwai mutamali shine yace karaja'atu kamar mutum ya ce na dawo da matata da niyan da ya kome ya ce na dawo da matata ko ita ya gayawa ko shi ya gayawa suka tabbatar shi kenan matarsa ta dawo wa amsaktuha ko kuma ya ce na riƙe matata da niyan kome mun gane da niyan kome ya ce na riƙe matata kaga amsaktuha ba sarihi bane mutamali ne amma raja'atu sarihi ne na raja'i tunda akwai sigar raja'i a ciki amma yake na rike ta amsaktuwa kaga mutamali ne amsaktuwa na rike ta a matsayin matata a amsaktuwa na rike ta a matsayin wanda na saka za ta gama idda a gidana idi zai yi a amsaktuwa na rike ta a matsayin ko ta gama idda na samu wani miji na aurar da ita duk wannan kaunan amsaktuwa din zai iya dauka saboda haka amma kowanne a cikin biyun ko sarihin ko mutamalin in ji ya haɗu tare da niyya to shikenan raji ya tabbata zahiran wa batinan tsakaninka da jama'a raja'inka yayi tsakaninka da Allah ma raja'inka yayi in ji an samu kauli tare da ainihin niyya mun gane aw niyatin ko kuma niyya ba tare da fada ba shi ma ya raja'in yayi yace eh alal azhari amma a bisa magana mafi bayyana a wajen wa wajen ɗarin shudu ko yawwa malamai sun yi muhawara mutum ne ya saki matarsa ga shaidu sun tabbatar da ya sake ta kan ta gama idda kawai a ran shi sai yace kai ni matan nan kam na dawo da ita amma bai ga kowa ba yanzu wannan raja'in da yayi na niyya a zuciyar shi yayi yace eh yayi alal azhari kenan mun gane amma wasu shiha khilafuhu an inganta sabanin wannan magana cewa idan yace na dawo da ita a zuciyar shi bai faɗa wa kowa ba niyya yayi to yanzu a yayi din ya za a yi mu gane mu kama ai dama da zahiri muke aiki ma shahid na illa bima adimna kawai sai bayan wata uku ko wata hudu wani ya zo neman auren ta yace wallahi ni bana mai da matata yaushe yace wallahi rana kaza wa kaza yace ni a raina ne kawai ne niyan na mai da ita to yanzu magana ingantacce suka ce wannan raja'in bai ba zahiran mubadinan kenan mun gane au bi qaulin amma wancan ma fa wanda yace yayi din wanda ya ce ya yi ɗin a baɗini ne amma a zahiri kan ba za a yi amfani da wannan maganar zuciya ba amma a baɗini misali ya saki matarsa ba wanda ya sani sai kuma ya niyan ya dawo da ita yanzu ya halatta ya ci gaba da ita zamantakewa na aure to shine a wancan ƙaunin suka ce ya halatta shikenan wannan rajen ko bai biya mata ba shikenan ya yi shine kuma a ainihin muƙabalin maganar suka ce wasu ya filafu au bi ƙaunin ko kuma raja'i yana iya inganta da faɗa ko da ba niyya wannan faɗan fa walau hazilan ko da da gangan ne ko da da kakashi ne ko da zoliya ne ba ka da niyan mai da ita ka sake ta kawai garin zoliya kawai ka ce an mai da ke din kawai kana zoliyan ta ne ba da niyya ba shikenan raja'i yayi ta tabbata a matsayin ainihin matarka amma fa fi zahiri a zahiri tsakaninmu da kai a baɗini kan tsakaninka da Allah har yanzu tana nan matar da ka saka ne bai halatta ka ji daɗi da ita ba amma a zahiri tun da gashi nan ai muna ji ka faɗa cewa ka dawo da ita shikenan ta dawo a zahiri amma lal baɗini banda a baɗini a baɗini in baka yi niyan dawowa da ita ba wannan maganar da ka faɗa na ainihin zoliya ne har lokaci ya wuce ta gama idda to shikenan ta riga ta zama baɗini ba matarka ba in ka taɓa ta ka yi saƙo la bi qaulin ko la bi qaulin muhtamilin haka ne la bi qaulin muhtamilin amma banda fadi wanda yake muhtamal wato abun guda uku ne idan aka samu niyya to qaulin ko sarihi ne ko muhtamali ne raja'i yayi idan aka samu niyya babu qauli kwata kwata raja'i a wani kauli ya nuna yayi wani kauli ya nuna bai ba idan aka samu kauli sarihi zahiri cewa na dawo da ita amma babu niyya a zahiri da ja'i yayi a baɗi bai ba amma idan kaunin da babu niyyan shi ma ya zama muhtamali ne ba zahiri ba to yanzu wannan rajayin zahiran wa ba'inan bai ba kaunin da ya faɗan ma mutamali ne sannan kuma lokacin da ya faɗa babu niyya sai mu ce kwata kwata wannan raja'in bai yi ba kamar me bilani yakin ba ka a'atul hilla haka ne ba ka a'atul hilla kamar mutum ya ce na dawo da halasci na halascin nan na me zai yi halasci na ainihin matarsa da matarsa ta halatta gare shi ba sannan ya zo ya sake ta ta haramta ba to yanzu ya dawo da wannan halascin zai iya zama wannan ne zai iya zama wani halarci ne ba wannan halarcin matar ba saboda haka wannan kaulin mutamadi ne in ya zo babu niyya sai mu ce raja'i bai ba warafatul eh warafatul tarima ko ko kuma yace na dauke haramci haramci duk mutumin da ya saki mace shika raja'i bai halatta ya ji dadi da ita ba ya ji dadi da ita ya aikata haramun to da yace na dauke haramci zai iya zai iya yuwa wannan haramcin yake nufi zai iya yuwa wani haramci ya dauke saboda haka wannan shi ma kaudi ne mutamali in ba ya hada shi tare da niyyar raja'i bane ya fada raja'in shi bai ba kaga yanzu anan an dunkule kamar magana hudu kenan kauli tare da ainihin niyya wannan sarihan aw mutamalan kauli babu niyya wannan yayi a zahiri bai a ba'ini ba niyya babu ƙauli wannan ana ƙaulani a kai ko sannan aka samu ƙaulin mutamali babu niyya wannan zahiran wa baɗinan raja'i bai yi ba gano wannan yace wala bi fi'ilin dunaha haka nan raja'i bai yi ba idan mutum ya aikata wani aikin da ya nuna raja'i amma ba tare da niyya ba ai dunaha duna niyyati ya saki matarsa kawai ya kwaso zafin shi ya zo gida shi gaskiya matan nan baya son dawowa da ita amma kuma gaskiya yanzu ya je ya rika bin matan banza ai abin bai yi ba kawai sai zai afka mata ya zo ya ji daɗi da ita ya sadu da ita amma ba da niyan ya dawo da ita ba to yanzu wannan abin da ya din ya ya raja'i bai yi da wannan ba kaga ya aikata aikin da ya nuna raja'i amma bai yi da niyyar raja'i ba to yanzu wannan aikin da ya din babu niyya ba zai zama raja'i ba shine wala bi filin dunaha ko rajai ba yiwa da aiki wanda zai nuna rajai amma duna ba tare da niyyar rajai din ba kamar me ka waɗin ya sake ta da ya niyan dawowa da ita ba ya sadu da ita yanzu wannan saduwan bai nuna rajai ba wannan saduwan bai tabbatar da rajai tsakanin su ba kuma wannan saduwan ka duba iziya ma yana cewa walwadu haramun ko saduwan da yayin ma haramun ne amma kuma bambanci da matar da ba matar shi ba wala sadaka ba zai biya sadaki ba ba za ka to ai ya sake ta saboda haka wannan saduwan ai ba hurumin sa bane sai ya biya sadaki ya muce a ai akwai shi ba ai ko hiya zaujatu ma da mutu iddati yanzu a cikin iddarsa take ma saboda haka ba zai biya wani sadaki ba sai dai a kura da shi a marfada a ce karka kara wannan abin da kai haramun ne kaza amma zancen sadaki ba zai biya ba zancen amur wani ainihin haji da sauransu wannan duk an kawar akan shi wa yastamarra to inda matsalan yake da zai shuɗe fa ya ci gaba kawai shi yace gaskiya ni na sake ta yanzu ma tana idda amma kuma a ɗaki mu suke kwana komai abin da miji da mata suke duk suna yi ya ci gaba da zama da ita amma ba da niyan ya dawo da ita ba ya ci gaba ya ci gaba ana yi ana yi ana yi wan kaddar har iddan ya ƙare nan kuma yana zamantakewa na aure da ita to yanzu yaya idan ya sake ta bayan nan lahiqa haɗa laquhu kaddara da zai ƙara sakanta yaya mun ce duk mutumin da ya saki mace ta gama idda bayan ta gama idda ko ya sake ta ma wannan shi kan bashi da gurbi da yi ba ko to yau sai gashi ya sake ta bai dawo da ita ba ya ci gaba da zamantakewan aure amma ba da niyyar raja'i ba ana nan ana nan har idda ya ƙare yanzu da idda ya ƙare nan ai ta zama bayi ni ko to duk da haka kaddara a wannan zaman da suke da zai ce ya sake ta sai mu ce wannan shi kan yayi saboda me saboda wannan matsala ne kilafiya akwai ƙaunin da ya nuna cewa in dai har ya aikata aiki na jin daɗi da ita ko ba da niyyar raja'i bane kawai ya zama raja'i kuma akwai dama ƙa'ida ya nuna cewa duk mutumin da ya saki mace a lokacin da ainihin aurensu ɗin ake kilafa a kai to wannan shikan ya tabbata saboda haka yanzu in ya ci gaba da zama da ita haka ana nan ana nan har idan ya ƙare bayan idan ya ƙare kuma ya sake ta sai mu ce wannan shikan yayi saboda me saboda akwai kaulin da ya nuna dama auren nashi ya dawo shine ma'anan lahiqa ha dalaquhu amma fa alal asayyi a bisa magana mafi inganci kaga qabilul asayyi sun nuna cewa tunda idda ya ƙare ta zama ba matarsa ba ko ya sake ta ma shika bai ba sannan wala raja'i baya inganta baya yiwuwa ba za a tabbatar da shi ba in lam yu'lam dukulun idan ba a san dukuli tsakanin su ba wa in tasadaqa alwada'a ko da sun gaskata taku tsakanin su kasa mun ce idan mutum ya saki mace bayan ya aure ta yayi kwanan aure da ita ya sake ta shikan da ba kul'i kuma shikan bai kai uku ba kuma bata gama idda ba a wannan tsakanin tana iddan shi yana da damar ya dawo da ita ko amma idan ya sake ta kan ya take ta ya aure ta ba ai kwanan aure ba ya sake ta kaga ya zama ba'ini ba damar raji'i to yau matsalar da ta faru an yi auren ba a tare ba ba a taɓa ganin ya zo ziyara wurin ta ba ita ma ba a taɓa ganin ta je ziyara wurin shi ba ba su taɓa haɗuwa ba a sanin mu kawai sai aiko ya sake ta ba shi kenan ya zama ba'ini ba sai bayan kwana uku muka ga su alƙali sun zo me wallahi matan Malam Ibrahim din nan ne za mu yi kome wani kome ha ba ku sani bane ai ya ce mana sun taba saduwa haka kiya eh kwarai da gaskiya wai amma sadu kaza ita ma tambaye ta mun sade muke ƙarya kuke yi a ina kuke ya za a iya saduwa ba a haɗu ba walan yulan dukulun ba san dukuli a tsakanin su ba kwata-kwata to wa in tasadaqa alal wadi'i ko da sun gaskata junansu a bisa saduwan tun da dai ba a haɗu ba ba ta tare ba shi bai zo ita ba ta je to ta ina za a haɗu saboda ko shi ma ya ce sun sadu ita ma ta ce sun sadu to mu ɗan sa ido ba su sadu ba saboda haka kome ba zai yiwu ba mun gane alal waɗi kabla tsadaki ba to amma yanzu a nan kuma ka san ita shari'a a kullum al-iqraru aula min shuhudi idan mutum ya yi ikirari a abu, za a duba a ga abin da shi yake nema ya yi ikirarin, abin da ya zama haƙƙinsa ne ya yi ikirari a kai, muna tuhuman ya yi ikirarin don ya samu wannan haƙƙin, wannan za a datse ba za a bashi ba. Amma duk abin da kuma wannan ikirarin zai ɗebo wani abu ya jajiba a kan shi, wannan kuma za a jajiba mar saboda wannan ikirarin. Ƙwarai kuwa, ƙwarai, wannan ikirarin zai sa a jajiba mar. A, yanzu misali, kaman ɓarawo ne sai ya ce shi ya ɗauki abu kaza na sata kuma abin ya wuce rubu dinar kaga shi kenan al-iqraru aula min shu za a yanke mar hannu ko sai daga baya da ya gaza ya ce wallahi abin nan da na faɗa ƙarya nake ba ni na ɗauka ba kaga yanzu ya janye ikirari yanzu a wajen haddi dama ya ikirari ya yanzu ya janye ikirarin ba za a mar haddi ba amma a wajen biyan kayan su ya biya to nan ma kusan haka ne ya faru ita ta ce sun sadu, shi ma ya ce sun sadu, in sa ido suka ce ba su taɓa haɗuwa ba, saboda haka shari'a yaya raja'i ba zai yiwu ba, sannan kuma bayan raja'i bai yiwu ba wa uku za za a kama su bi ikirari ma da ikirarin su shi ba ya ce sun sadu ba, tun da ya yi ikirarin sun sadu kaddara in sun sadu ai yanzu shikan da ya tana iddan shi ne na raja'i. Shi ko dama duk wanda ya saki mace tana idda kafin ta gama idda na raja'i ai wa hiya zawjatuhu ma damar fi iddati saboda haka duk hukunci na auratayya ya kama shi zai ciyar da ita zai shayar da ita zai tufatar da ita in ya ga ta kanwata yana so ba zai yi aure ta ba saboda in ya aure ya haɗa ƴan uwa guda biyu mun gane sannan in matan shi uku ne ita ce ta hudu yanzu irin haka ta faru to ba zai yi wata mace ta biyar ba dole ne sai ya haƙura ta gama iddan nan sannan kuma ita idan ta ce sun sadu kaga wannan gaskata da ta yi cewa sun sadu kaga ya kama dole sai ta yi idda ko to yanzu kuma ta ce ai ba a san kun yi dukuli ba saboda haka wannan saduwan da kuka faɗa din shari'a ba ta yadda ba kaga yanzu dama ai akwai tunanin watakila auren take so to tunda yanzu shari'a ba ta yadda ba ai za ta yi tunanin to ai shi kenan tunda ba idda bari ta samu wani ta aura sai mu ce ba zai yiwu ba kin yi ikirarin kun sadu tunda kin yi ikirarin kun sadu dole ki jira sai kin gama idda kaga ko an kama shi da ikirarin shi wajen kome kome ba zai yiwu ba amma duk wani hukuncin da ikrari zai tabbatar sai mu ce za mu tabbatar a wannan sa mu tsaya nan to alhamdulillah Allah ya samu dace